حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
الحمد لله الحمد لله الهادي النصير فنعم النصير ونعم الهاد الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويبين له سبل الرشاد كما هدى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق وجمع لهم الهدى والسداد والذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كما وعدهم بذلك في كتابه وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الإلحاد واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل المرسلين واكرم العباد ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره اهل الشرك والعناد ورفع له ذكره فلا يذكر الا ذكر معه كما في التشهد والاذان والخطب والمجامع والاعياد وكبت محاده وأهلك مشاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الأهقاد وبطر شانئه وبطر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة وجعل هوانه بالمرصاد واختصه على إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها ردى قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعة في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة هذه النصوص قاطعة وقامعة لكل بدعة في الدين وهي نصوص ظاهرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل قولي وما صحت به الآثار ديني فدع ما صد عن هذه وخذها تكن منها على عين اليقين أيها المسلمون يحتفل جمع من المسلمين في مثل هذه الأيام بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق والوسائل فمنهم من يجعله مجرد اجتماع تقرأ فيه قصة المولد أو خطب أو قصائد ومنهم من يجعل ذلك صنع الطعام والحلوى وغير ذلك ويقدمه للحاضرين ومنهم من يقيمه في المسجد والبعض في البيوت والبعض أمام البيوت في الخيمات ومنهم من لا يقتصر على ذلك بل يفتح الباب ويزيد عليه منكرات ومحرمات أخرى مثل اختلاط الرجال بالنساء والرقص والغناء والمولد بجميع أنواعه وأشكاله واختلاف مقاصد فاعليه لا شك ولا ريب في كونه بدعة محرمة محدثة أحدثها الشيعة الفاطميون بعد مضي القرون المفضلة والذي يليق بالمسلم هو نبذ البدع وإحياء السنن بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رؤوف رحيم محسن متواضع سر النبوة في الدنيا ومعناها شمس الوجود الذي أنوار مولده ملأنا ما بين كنعان وبصراها وانشق إيوان كسرى من مهابته ونار فارس رب العرش أطفاها وكم له من كرامات يخص بها ومعجزات كثيرات عرفناها الثدي در له والغيم ظلله والظبية اشتكت البلوى فأشكاها والعنكبوت بنت بيتا عليه لكي ترد فرقة كفر ضل مسعاها هذا محمد المحمود سيرته هذا أبر بني الدنيا وأوفاها هذا الذي حين جاء بالرسالة في بطحاء مكة عما النور بطحاها لم يبق من شجر فيها ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاها وكلمته جمادات الوجود على علم كأن لها حسا وأفواها مني السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها واستبشر العرش والكرسي حين رأت هجوب الجلالة نورا حين يلقاها فرد الجلالة مقبول الشفاعة في يوم القيامة أعلى الأنبياء جاها صلى عليك إلهي يا محمد ما دامت إليك الورى تهدو مطاياها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka ‘yan uwa musulmi abin da hudu ba ta kumsa a gulguje a takaice a dunkule a mulmule wato bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hudu ba tana bayani ne akan cewa mu ji tsoron Allah kuma mu sani cewa mahihicin abu shine kiyaye dokokin Allah da ruko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruko da ita shine hawa jirgin ruwan tsira a cikin tekun bata da lalaci da banna duk wanda kuma yayi sake bai daha ba to za a bar shi cikin tasha bata da tasha ta rudu don haka duk wanda ya hau jirgin ruwa na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ya tsira ya kubuta zai isa zuwa ga manufa wanda kuma ya kiya ya hallaka ya gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abinda kawai masu imani suke faɗi a lokacin da aka kiraye su zuwa ga Allah da manzo domin su masu hukunci sami'ina wa ata'na mun ji kuma mun yi da'a haka kawai masu imani ke faɗi ba su jayayya ba su musu ba su tsayawa karanto maganar wani da wani abinda kawai suke faɗi mun ji kuma mun yi da'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'annan su ne masu samun babban rabo ya ce kuma duk wanda yama Allah da'a yama annabi da'a kuma ya kiyaye Allah ya ji tsoron shi Allah ya ce wa'annan su ne wa'anda za su rabauta rabauta ta dindindin don haka Allah ta'ala ya ƙara faɗi a cikin suratun nuri ya ce wa'anda suke saba ma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi hankali kar wata fitina ta same su ko kuma azaba mai radadi Allah madaukaki ya ƙara faɗi cikin littafin shi yace wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa hadaru amma Allah da'a da annabi kuma ku yi hankali fa in tawallaitum idan kuka juya baya to babu abinda ke akan annabi sai isar da sako kawai Allah madaukaki ya ƙara faɗi yace duk wanda ya ma annabi da'a haƙiƙa yayi ma Allah da'a kai tsaye wanda kuma ya juya baya to dama Allah bai turo manzo ba dan ya cilasta mutane biyayya gare shi don haka Allah ta'ala ya ƙara faɗi a cikin littafin shi mai girma ya ce ka ce masu ku yi ma Allah ɗa'a ku yi ma annabi ɗa'a idan suka juya baya to Allah baya son kafin Allah ya sake faɗi a wani waje ya ce وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ألوكتين دا أكا تيما مناهكي كتاهو زواغ أبندا الله يسوكر كتاهو زواغ أبندا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزودشي رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا سيكا مناهكي سنة تكنجي وسنة هنا متاني بيايا النبي الله سنة هنا متاني لا آغا منزان الله صلى الله عليه وسلم don haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zowar shi ne ƙarya ta bayyana ƙuru-ƙuru gaskiya ta hoto gwa aka gane ta dalilin zuwan manzo Allah sallallahu ne aka gano hanyar tsira aka gano hanyar halaka aka gano hanyar yan wuta aka gano hanyar aljanna aka gano abin da shine gaskiya shine shiriya aka gano abin da shine ƙarya shine bata aka gano tafarkin masu tsoron Allah masu biyayya ga Allah da Annabi aka gano tafarkin bauɗaɗɗu halakakku fajirai masu bin son zuciya masu zaɓar ra'ayi akan shiriya don haka ya mu bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyan nan ba sai da ya mamu wasiya da cewa mu ruko da sunnan shi yace alaikum bi sunnati na hore ku da ruko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin da kuma sunna halifofi masu shiryarwa shiryayyu masu shiryarwa min ba'adi a bayana yace tamassaku biha ku yi ruko da ita wa addu alaiha bin nawajid yace kuma ku rike ta da gumagumai manyan haƙorinku domin nuni akan cewa ana son musulmi ya rike sunna kam kam kam kam kam ruko na irin sai dai a kace tsohuwa akan daudawata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin hudubobin shi na juma'a yana cewa fa inna kulla muhdathatin bid'a lalle dukkanin karkare cikin addini bid'a ne kuma dukkanin bid'a bata ne haka yake maimaitawa a cikin hudubobin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bar ma al'umma ya bar al'umman shi akan haske kuma ya bar su akan tafarki miƙaƙe zon wanda babu wanda zai karkace mashi sai batacce hallakakke kawai da haka wa'annan nassoshin na ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu suna murƙushe kan dukkanin bid'a da ƙarƙare cikin addini da ƙage ƙarara suke a wajen bayanin addinin Allah ƙarara suke a wajen bayyana duk abin da yake ƙarƙare ne bayan wucewar manzon Allah sallallahu aka zo da shi don haka ya mu musulmi mu sani cewa a cikin waɗannan 'yan kwanakan da muke akwai da yawa taro mai yawa adadi masu yawa jama'a masu ɗimbin yawa a duniya ba Nijar kaɗai ba ko maraɗi a duniya baki daya akwai al'umman musulmi masu ɗimbin yawa wanda suke taruwa domin raya daren mauladi don tunawa da haihuwar ɗan gata sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke aikata haka kuma wato ayyukansu sun sha bamban daban-daban suke domin cikinsu akwai wanda yake sanya maulidin shine kawai a zo a taru a karanta kissar haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne abin da suke jama'a su haɗu su karanta kissar haihuwar manzo Allah sallallahu akwai kuma wanda haɗuwa ma kawai suke a ɗora tilawa alƙur'ani a sauke alƙur'ani ba a yin komi ba a rawa ba a waƙa ba a komi wannan kaɗai suke aikatawa akwai kuma wanda kawai abin da suke shine karanta ƙasida wa'yan ƙasidun da aka rubuta wanda aka rubuta akan begen manzan Allah da yaban shi da gayin matsayin shi da jinjina mashi akwai waɗanda idan suka haɗu abinda suke shine kawo abinci iri-iri na ci da kuma wato ababen sha da alawa domin a rarraba ma waɗanda suka halarto a wajen akwai waɗanda suke wato yin wannan maulidi a cikin masallaci daga cikin masallatayyan Allah akwai kuma wanda cikin gida suke shiga su yi kayansu akwai wanda bakin ƙofar gida suke kafa runhuna su yi akwai waɗanda kai ba nan kaɗai suke tsayawa ba dole sai sun buɗo wata ƙoha bayan wannan shine ƙoha na zauwa da wasu ababe masu muni da wasu ababe na haram kamar cakuɗuwan maza da mata kamar wato raye-raye kamar waƙe-waƙe akwai wato waɗanda bayan wannan ma har sai sun waɗa cikin al'amurra na shirka a wajen maulidin domin suna ɗaga sautinsu suna neman agaji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gayin bukatocinsu da matsalolinsu cewa annabi Muhammadu ya biya musu to dukkanin wannan kalolin na maulidi da wanda ake karanta Qur'ani zalla da wanda ake zauna a zikiri da wanda ake rawa da gwatso da tsalle dukkaninsu bid'a ce mai muni haramtacciya babu wani wanda yake halal ciki domin akwai waɗanda su ruɗu suke shiga sai su ce to wai karatun Qur'anin ne bai da kyau ko salatin annabi ne bai da kyau duka suna da kyau amma addinin Allah tsari gare shi inda addini Allah bai da tsari sai Allah ya bar mu kowa ya abin da ya ga dama amma ya turo annabi Muhammadu saboda ya ma mutane bayanin abin da yake so a bauta mai da shi to kuma annabi har ya ƙare rayuwar shi ta annabta shekara 23 ya koma ga Allah babu maulidi cikin abin da ya kawo wannan da mu da bamu yin maulidi da waɗanda suke yin maulidi cikin ƴan musulmi gaba ɗayan mu mun yi baki guda cewa annabi bai taɓa yi ba babu wani mai musu akan haka gaba ɗayan mu kuma mun yarda cewa sahabban shi ba su taɓa yi ba babu wanda ya yi musu akan haka in muka samu wato wanda zai murja ido ya ce annabi ya yi maulidi to ina ga wallahi tallahi wannan cikin jibga-jibgan makaryatan duniya wanga diplom gare shi da digiri domin saboda ƙarya ce ƙarara babu wanda ke shaida akan cewa ƙarya ce sai shi da ya kayan shi shine babban shaida ya fi kowa sanin cewa ƙarya ke ma annabi annabi bai san mu don haka kama jira sai an karanto ma aya kuru-kuru wadda ta ce maulidi bai da kyau wannan shiri ta ne ai maulidin ba a ma san shi ba lokacin manzon Allah balle a sabkar da wahayi akan shi kama jira sai an gaya ma hadisi kuru-kuru wanda ya ce maulidi bai kyau shiri ta kake yaushe aka san shi a lokacin manzon Allah balle manzon Allah ya tattauna akan shi saboda haka babban dalili akan cewa shi shirme ne ba addini bane kasancewar lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taba tattaunawa ba akan shi babu wani aya ko wani hadisi da zance a kan shi amma akwai ayoyin qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu wanda suka yi nuni akan cewa kage cikin addini baya da kyau ana son musulmi ya bauta ma Allah da abinda annabi ya bauta ma Allah da shi da shi da sahabban shi abinda ya ise shi shiga aljanna kai ma ya ishe ka in kuma bai ishe ka ba to ka je ka jawo duk abinda ka ga dama dama wato masu wa'azi da masu faɗakarwa aikinsu shine gai kamar yadda ana samun wasu bayan Allah su ce wato ko mi za a yi mushe min yi dama babu wanda ya ce karku yi amma ana bayani ne saboda mai hankali ya fahimci inda daidai take wanda Allah ya mai gamsakatar ya rabu da wato ya rabu da tura motar asara da wahala ya dawo ya bi sunnan manzo Allah sallam ya rike addini mai kyau ingantacce nagartacce shine biyayya ga alkur'ani da sunnan manzo Allah sallam in ka bannatar da dukiyanka ka sha wahala banza kuma sai ka yi ciko domin ka sanya dukiya a wajen kamawa a wajen yi ma annabi kyarkyare cikin abin da ya zo da shi idan ka tafi ka kama wato ka samu kamasho na zunubin kyarkyarar bid'a cikin addini ba zan can lada ake ba zancen ka wanye lahiya ake kuma babu bukatar cewa kai manufanka mai kyau ce saboda son annabi manufa mai kyau ba ta mai da aikin banza mai kyau inda kyakkyawan manufa tana mai da aikin banza mai kyau yau ka tafi ka yi sallah a zahar sai ka yi raka a goma sallah a zahar duk musulmin duniya sun san raka'a nawa ake yi raka'a hudu ake to yau kai ka tafi kai raka'a goma sai ka ce kai kayi ne don manufa mai kyau saboda kana son kama Allah ibada da biyayya ƙarin alheri ne kaga cikin sallan nan raka'a goma cikinta akwai karatun ƙur'ani kuma abu ne mai kyau cikinta akwai tasbihi kuma abu ne mai kyau cikinta akwai salatin annabi kuma abu ne mai kyau amma da ni da kai duka ba mu jayayya cewa wannan sallar ba ta yi ba aikin banza kai watakila ma sai ka sha kashi menene dalilin cewa duk da akwai karatun ƙur'ani cikinta akwai tasbihi akwai salatin annabi batta da kyau duk da haka ba ka yi daidai ba babu wanda zai bata lokaci ya ce karatun qur'anin cikin sallah shine bai da kyau ko salatin annabin ne bai da kyau dukkan mu zamu ce wannan sallah bata yi ba lalatatta ce domin saboda baka yi koyi da manzon Allah ba wanda yazo ya karantar da yanda ake addini to haka dukkanin lamari na ibada ba a yin shi da caci haɗu ko kuma da ya dace ai ya kamata mu ɗora yin kaza inda haka nan ne da duk wanda ya ce kuci sai ya ce ya kamata daren juma'a mu ɗora mai daga bayan ma mu ɗora cewa la haula wala quwwata illa billahi sau dubu uku da sha uku haka babu wanda zai mana wannan kirkirar mu yarda don haka addinin Allah tsare yake gyare yake baya son ƙari baya son rage ka yi shi yanda manzon Allah ya zo da shi shine daidai wato man da bai iya bai kare koyi da manzon Allah sallallahu ba sunnonin shi bai aikata ba yake kirkiro wani sabon abu ya kawo dan haka ya mu bayan Allah mu sani cewa wato bikin mauladi da musulmi suke yi a duk faɗin duniya wannan kirkire ne an kirkire shi an ƙarƙari wannan ibada an sanya ta cikin musulunci hamma wasu suna ƙaryacewa wai hakan shine son annabi wallahi tallahi son annabi ba maulidi bane wallahi tallahi abubakar da umar da uthmanu da ali sun fi mu ƙaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ba su taɓa yin maulidi ba sun fi musamman zalatin sallam amma cikinsu babu wanda ya taɓa yi inda wannan shine kaɗai ake ce son annabi da sun yi annabi zai mutu har ya bar duniya bai karantar da mutane ba cewa maulidi shine kaunar shi shine son shi har ya bar duniya babu wanda wanda yahi kowa ƙarya da tsageranci ga Allah da yin tawaye ga ayoyin Allah da murja ido akan cewa sai ya bi son zuciyar shi ko da hakan zai janyo mai mugun abu shine mutumin da zai yi zaune yana karanto ma ayoyin da suka ce ayi maulidi ko hadisan da suka ce ayi maulidi wallahi tallahi wannan ya fi kowa zama makaryaci azzalimi wanda bai jin tsoron Allah cikin rayuwar shi da ka ga aya ɗaya kace ita ce aya maulidi ka kwaso wani mugun abu wanda ya kamata a zauna da kai a kwatanta maka domin na farko abu na farko in ka cewa ga aya ita ce aya maulidi cewa kai an sabkar ma annabi Muhammad aya Qur'ani wadda ta ce aya maulidi kuma shi da sahabban shi sun kiya sai kai anan maraɗi kuka gano zaku abin na biyu kana nihin an sabkar ma annabi muhammad sun sallama wahayi amma ya ɓoye bai ma mutane bayanin shi ba domin hayyabar duniya bai taɓa faɗin maulidi ba bai ma san me wannan ba kenan manzala sun sallam an sabkar mai da wahayi wanda cikin shi akwai bayanin maulidi amma kana tuhumar manzan Allah cewa yayi ha'inci ne da ni da kai duka babu mai shakka akan cewa manzan Allah ya isar da sakon Allah to duk abin da ya isar da shi na sakon nan abin da bamu gani ba ciki mu yi wace da shi baya cikin addinin Allah saboda haka tabbas babu kwankwanto a kan cewa har waɗanda suke yin maulidin suna karanto tarihin fara maulidi a wajajen maulidinsu suna cewa shi 'yan shi'a alfatsiliyun su ne farkon wanda suka fara ƙirƙirar maulidi bayan wucewa shekara 400 ana musulunci duniya ba a san da maulidi ba suka ga ya dace su kuma fatimiyun radda suka fara ƙirƙirar shi ba maulidin annabi bane kadai suka ƙirƙira maulidi biyar suka ƙirƙira duk wanda ya karanta littafin tarihi ya ga haka sun karkaro maulidin annabi muhammad sallam da mauludin ali ibn abi talib da mauludin wato fatima diyar manzala sallam da mauludin hasan da mauludin husayn wannan mauludan guda biyar haka sai karkare su tare amma sai wasu bayan sun kirkira sun fara daga baya suka bari akwai wanda suka biyo bayan su kuma bayan wucewar shekara 300 abin ya dan dushe kuma suka zo suka ƙara wato raya wannan bid'ai da waɗannan mutanen suka kawo dan haka ƴan uwa musulmi mu sani cewa babu wata hanya ta tsira biyan da kake ganin duniya tana da kwamaca lan addini da rikici har ma jahili yakan cewa shi ya rasa yanda za yi baka rasa yanda za kai ba yanda za kai shine ka tsaya akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duk abin da bai zama addini ba lokacin manzo Allah sallallahu da sahabban shi yau ba zai zama addini ba kuma nan gaba ba zai zama addini ba duk abinda ba a bauta ma Allah da shi ba lokacin manzo Allah sallallahu a matsayin addini to kaka yi tsammana ana iya samun wani lokaci daga cikin lokuta ya zama addini wannan shine mafita don haka riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine jirgin ruwan tsira wanda duk wanda ya dafa shi ya shiga da izinin Allah zai kubuta kuma zai tsira daga cikin dukkanin wato rudu na zamani da bace-bacen da ake ciki don yau zamani ne muke ciki wanda mara tsoron Allah sai ya zo ya ƙarƙaro ƙarya ya kuma ɗora jama ayoyi da hadisai tana yi wa aya tana gabas shi yana yamma amma saboda kai shi kawai kake baka tsaya ka karanci abin ba sai ka duburburce ka ɗumauci saboda ka yamu bayan Allah mu sani cewa wannan bid'a ta maulidi tana ƙara muni ta fuskoki daban-daban fuska na farko idan muka duba za mu ga cewa annabi da shi da sahabbai mutanen kirki ba su taɓa yi ba fuska na biyu idan muka duba za mu ga cewa wato yin mauladi hanya ce wadda ake buɗewa ta guluwi da kuma wuce iyaka wajen begen manzala sallam da yi mai kirkire-kirkire babban dalili akan haka shine wasu runhunan maulidi in ka je zaka tar da ana neman agaji ga manzala sallam wannan kuma kuskure ne domin shirka ne a wasu runhunan in ka tar da zaka tar da ana rairaya waƙoƙi kasidodi wanda cikin su akwai guluwi kamar irin kasidodin nan na alburda wanda cikin alburda duk musulmin kirki ya san cewa imamul busiri da ya alburda yayi kurakurai da yawa kurakurai kuma ba wai 'yan ƙananu ba kurakurai na aƙida kai tsaye domin wani lokaci haƙoƙin Allah ne yake ɗaukowa ya azama manzala sallallahu saboda tsananin ƙauna duk wanda yace ƙaunar manzala sallallahu shine yin maulidi wanda baya maulidi bai son manzala sallallahu wato wannan ƙatan makaryaci ne ya kai ya kai mizani mai girma na ƙarya domin in ya faɗa haka ya buga gaba a haka yanzu ya ce abubakar bai son manzala sallallahu ya ce umar bai son manzo Allah sallallahu duk wannan sahabban wanda aka ce yan aljanna ne yana nihin su ba su son manzo Allah sallallahu dan haka son manzo Allah sallallahu malamai sun yi bayani shi kuma wannan malaman ba malamai bane yan izala ko dukkanin malamai har malaman dariƙoƙi sun yi bayanin cewa son manzo Allah sallallahu shine biyayya gare shi da bin sunnar shi da riko da addinin shi a yaushe ma zaka ce kana son manzo Allah sallallahu amma da an ce ga sunnar shi nan kafi kowa kyama abin da yasa duk wanda ya sanya son bid'a cikin zuciyar shi dole ne ya kyamanci sunna duk wanda ya zama na bid'a ke birge shi to sai ya zama kuma makiyin sunna wallahi duk sunnar manzo Allah sallallahu duk inda take haushi take bashi yasa wasu daga cikin musulmi suka koma addinin su kamar basu da wani abu ma sai bid'o'i kawai da shirkoki cikin addinin su yau si har ya zamana daga maulidin na manzo Allah an tsallake ana maulududduka daban-daban kenan sai addinin gaba ɗaya koma mauludi don haka wannan koyi ne da nasarawa da suke yin mauladi suke yin maulidin haihuwar annabi isa duk 'yan shekara ta zagayo koyi ne da su kuma addininmu na musulunci ya hana mu koyi da su ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum don akwai wani babban malami ma da ya furta haka cikin malamai da ce wai su suna yin maulidi ne saboda kamar yadda kiristoci suke yin kaza wannan ai shirme ne da shiririta yaushe kake haɗa kanka da kiristoci wai kake haɗa kai da Allah yamma yamma ka gamdakatar yamma ga ɗan dogo yamma arzikin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu ka zo kana kwamfaran kanka da kiristoci kana cewa wai irin yanda suke yi ne mu ma muke yi dan haka manzo Allah sallallahu ya hana mu koyi da arna da kafirai cikin addini saboda haka nukuta ta ƙarshe shine cewa wato yin maulidi buɗo ƙohohi ne masu yawa na ɓanna ya ishe ka cewa buɗuƙohi ne masu yawa na ɓanna duk wanda ya wuce shekara ashirin a nan to da wayan shi aka ƙarƙari maulidin zagaye ya aka aka ƙarƙaro na zagaye bayan cewa ba amma kwata-kwata kwanan nan kuma nan yankunan mu ma ne kaɗai da najeriya da nijar da sauran waɗanda suka yi koyi da su su kaɗai ne suke yin wannan a duniya ma ba a yi da sanin shi ba har yanzu saboda haka wannan ya nuna ma ashe bid'a guda ɗaya zazzaɗawa take in aka yi ta aka nace aka yi riko da ita to kuma sai ta yi ta ƙara faɗi ƙarshe ta yi ta jawo ma bid'o'i da yawa haka kai ka lalace ba ka da addinin ƙwarai da haka nan ne aka samu wasu suka ce su 'yan haƙiƙa ne suna cewa shehunan su ma alloli ne da haka nan ne aka samu wasu suna ce ma shehunan su lam yalid wa lam yulad shehun su bai haifa ba kuma ba a haife shi ba saboda yarda da bid'a da ƙaunarta da ɗaure mata gindi saboda haka duk musulmin kwarai inda yake yana son a ce an bauta ma Allah da abin da annabi Muhammad ya zo da shi duk musulmin kirki inda yake yana son a ce ka ama annabi shishigi a cikin addini shi yau duk wanda yace maulidi addini ne ya karyata alqur'ani da yace al-yawma akmaltu lakum dinakum alqur'ani yace yau na cika maku addininku radda aka ce an cika addini akwai maulidi ciki baya ciki to kuma sai ka kawo shi kuma kace shi ma addini ne karyata waccan ayan ne da tuhumar Allah da annabin Allah akan cewa addinin bai cika ba shi akwai dan saura sai daga baya za ku zo da shi Allah ya gafarta mun ɗan uwan musulmi baki ɗaya a duk inda suka faɗin duniya Allah nuna masa gaskiya karara kuma ya ba su ikon biyarta Allah nuna mama ƙarya ƙuru-ƙuru kuma ya ba mu ikon nisancata waɗanda suke cikin matsatsalu a musulmin duniya baki ɗaya Allah ya fuddo su wanda suke fama da cututtuka da matsaloli daban-daban Allah ta'ala ka san su kuma ka san inda suke kuma kai mai iko ne akan ka biya musu bukatocinsu Allah ta'ala ka biya musu bukatocinsu da rahamarka Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mu sai da sallah